albattata har sai ya zama ba shi da wani asari wata alama tasa ga baki ɗaya kwata-kwata ba za a samu ba wa man tasarrafa fihi faqad gasabahu wanda ya tasarrufi a ciki an zo an samu wani ya kwafa ya haƙa ya sa wani a gurin to ya yi ƙwace kenan na gurin wani wa tahalulu fihi muta'azzirun kuma dargajewarsa a ce ya tar wato ya zama ya lalace babu shi ga baki ɗaya yace shi ma kuma zai yi wuya don wani gurin zaka tarar an yi gida mai shekara ɗari ba zai san lokacin da gurin ike ba ba gida ba ne cikin tsakiyar gari a gida mana bin aka je garin yin wani haƙa ko za a yi wani gini a wani guri ko za a haƙa wata rijiya wani gurin aka je ana haƙa sai ga mutum shimfiɗaɗɗe gashi nan a shimfiɗe tun wani abin za a gurin ko za a haƙa wani abu na amfanin mutanen gida a ganshi a shimfiɗe sai yi ƙoƙarin to bari a canja masa guri a haƙa rami a canja wani ana taɓa sai ga fos sai ga mutum ɗin ne gashi sosai amma ya zama garin ƙasa kana taɓa sai ga iska ta kaɗa shi kurin ya baje to shi sa ya ce a ta halulu fihi muta azirun yana da wuya ka tarar sai dai ka tarar ya da kamar ƙasar tuku ba ta yi baƙi-baƙi ta yi wata yaska haka to ya dawo irin wannan to in an samu haka wataƙila to shi kenan sai a iya sake sa wani sai a sheka ya ce faliyata hafaz min zalika juhudahu lallai mai haƙan kabari ya kiyaye wannan iya ƙoƙarinsa wa illam ya jiri maudu'an fil quburi idan ko bai samu mahalli ba a cikin makabarta falyakaruj ilal baiti to ya fita daga gida wai ma'ana dai yana cewa kar abin ne shi a cikin gida dai a dai fita daga cikin wato gida ko wani guri haka wanda ba gida ba kalilan kaɗan ya kuna muttasilan biha ya zama yana ɗan sada da ita wai ra'i an ya kuna ƙariban mina ɗariƙi ana so ya kiyaye shi wanda zai binne mamaci ya zama in babu guri a makabarta ka abin da shi a gida a zamana duk inda za a binne shi ko a wata gona ta saka min daki a karkara to ya zamana in za a binne shi ya zama kusa da bakin hanya duna shay'in yasturuhu anil marina ba tare da wani abu da zai masa shamaki daga masu wucewa ba a yi shi dab da hanya wanda duk wanda zai wuce sai ya ga kabarin da ya zo cin ai kushewa ce to ana so yi wannan saboda me yace la'alla an yarhama bi barakatil man yamurru alaihi min almuslimin ana sa ran wato ya samu rahama da albarka wanda suke wucewa gurin daga musulmi su musulmi suna da daraja gurin Allah musamman in aka yi muwafaka mutum ya zama mumini eh saboda muminai da wannan ana faɗa ne na gama gara ce musulmi amma muminai ake nufi muminai su ne wanda ko da abinci haka irin wanda yanzu ba ma yarda ka zo ka tara dan uwanka musulmi ya sha kunu a wani kwano da ludayi to karka wanke sha ko ya sha shayi a wani abu karka wanke sha domin watakila za ka samu wata albarka a jikinsa da baka san kanta ba shi sa malamai suka ce buta ko gwangwani wanda ake ajiye shi a masallaci jama'a suke zuwa su dinga amfani da shi wajen alola to idan aka samu rashin lafiya ma aka kasa samun kanta in aka ɗauki gwangwanin ko buta aka zuba ruwa a ciki ana ba mutum yana sha sai ya warke saboda albarkan musulmi da suke rikewa saboda suna yin sallah suna kalmar shahada to haka wucewa ta gurin saboda alherin mumini yana tare da mala'iku yana yin ayyuka na alheri da ya ga gurin zai yi addu'a kuma shi kansa a lokacin yana tafe yana yi wani abu na alheri to albarka ce muminai suke da ita to sai albarka wannan wuce wadda suke yau da gobe suna kallon gurin ubangiji subhanahu wataala sai ya ji kansa sai ya samu rahama muminai ake bukata sosai saboda shi musulmi in ka same shi to a tsari musulmi za ka tadda shi yakan yi ƙarya za ka tadda musulmi yana algus za ka tadda musulmi za a haɗa baki da shi a ba shi kuɗi ijefo wani ya kashe shi ko ya haukata shi ko ya karya masa arziki za a haɗa baki da musulmi a kashe wani za a iya haɗa baki da musulmi a ha'inci za ka iya saka shi a wata harka ka amince masa ya maka ha'inci wannan duk musulmi ne shi yasa da ma aka ce kusan in dai mutum ya mutu musulmi to sai ya shiga wuta to da duk wa'in abubuwan yana yin su amma daga ran da Allah ya taimake shi ya sami imani to ba zai ɗaya daga cikin wayannan ba yasa da aka tambaya annabi alaihi salamu akan ƙarya mumini yana ƙarya sai ce ba zai ba to irin wayannan ɗabi'u da duk kuka ga mutane suna yi to a mazaunin musulunci suke ba su kai matsayin imani ba yasa da larabawan ƙauye suka zo suna bokar kirji wai suna wa annabi sun wata da'awa sai Allah ya ce qalatil arabu amanna larabawan ƙauye sun zo wai suna da awar imani wai sun yi imani Allah ya ce ya ce walakin qulu aslamna Allah ya ce ku ce dai kun musulunta kowannen ku musulmi ne yana aiki na zahiri da ake gani kawai wala ma da kulle imanu fi qulubikum amma har yanzu imani bai shiga zuciyarku ba saboda akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini musulmi shine wanda yake aikin zahiri a gaye sallah yayi azumi ya je haji in yana da zakka a ga ya fitar amma mumini shine wanda yake da ya ce kar ai ya san gaske ne ba zai ba wanda ya ce ai bil haqqi zai tsaya to saboda haka aka ce shi buku an wanke wayannan duk bannonin da ita kunna sannan ya wuce tafi aljanna mumini shine ba zai gamu da wannan ba so da kaga yanzu halin da muke cikin sai dai Allah ya tsawake mana eh ana cikin tashin hankali ba kankane ba duk wanda ka saba yanzu musulmi ne da ka taba shi akan abin da yake neman abin hannu to dama sai ya fito na fito da Allah yasa da annabi alaihi salatu wasallam ke cewa ma zai ibani ja'i'ani ursila fi ganamin bi afsada laha min hirsil mar'i lil mali wa sharafi ala dini idan abato kuraye guda biyu ko da musa biyu da aka sake su cikin garki wanda masana wato kiwo sun ce damusa ko kura ko kirkici idan ta shiga cikin garki tana son ta ci akuya guda ɗaya idan akwai guda ɗari a ciki ba za ta ci wannan guda ɗayan ba sai ta kashe ɗarin kaf sai ta ci ɗaya ta tafiyar ta annabar sai ce duk mutumin da yake son kuɗi ko yake son wata ɗaukaka ta duniya bannar da wannan za ta yi wa addinin ɗan adam waccan kura ba za ta yi wa garken irin wannan ba ta ce li'annal mayyita muttarun ila zalika domin mamaci mu buƙaci ne zuwa wannan zuwa samun rahama dan shi an riga an gama da lamarinsa ya ce wai hikimatu dafanin mai ya tafi sara'i ta kaddama zikiruha hikimar binne mamaci a waje a cikin guri wanda yake mai rerayi can wajen gari wato ambatanta ya gabata ce za a yi dan datti da najasa da ruwa irin na cikin gari da ake amfani ba zai je taba shi ba kuma duk abin da ya fita daga jikinsa ƙasa za ta yi saurin cinye shi ta haɗiye ba tare da sun illata shi ba bi khilafi ma ya fa'aluna hu fi hadha zamani sabanin abin da mutane suke a wannan zamani wa huwa anna man kana lahu riyasatun aw malun duk wanda yake da shugabanci ko dukiya lahu turbatun fil baladi wato yana da wani guri a cikin gari an ware masa wani daki ko wani guri daban yudfanu fiha da za a binne shi a ciki sai ce kullu zalika mukhalifun li shar'i dukkanin wannan ya saba wa shari'a malamai na shari'a cewa suka yi idan aka binne mutum a gida to daga wannan lokacin ya halitta kowa ma in mutu za a binne shi a gidan in an yi haka yayi za a binne shi a gidan to duk wanda ya mutu a dangin a sai a binne shi wani ma a makota ya mutu sai a binne shi kenan gidan ya zama makabarta amma ba za a binne shi kadai a bar shi kurin ba wanda za a sake binnewa cikin gidan ba wannan shine abin da malamai suka ce da za a binne a gida to sai da ya zama haka wayan baki an ya kona manya hafiru min manya ariful qiblata ya kamata wanda zai haƙan kabari ya zama wanda ya san alƙibla ne ma'arifatan jayyidatan wato sani na ƙwarai wala ya amalu alama ya ji duhu min almahari bi fil quburi ba zai hadani da abin da ya gani a cikin wato makabarta ba inda ake fitar da alƙiblan makabarta da ka je ka ga yadda kaburbaran makabartar suke aka jera su wanda kan mutum yana daga kudu ƙahonsa suna daga arewa wai ka da ka je ka ga makabarta ka kalle da kabarbara suke ka amince ce a'a ba za ka je ka tadda makabarta da kabarbara suke ka kawai amince ba sai ka duba sai ce la'annal galiba alaiha at-tahrifu anil qibla domin mafi yawancin makabartu da zaka je ka tadda su ka tsammaci alqibla suke wato suna karkacewa alqibla li'anna akasara man ya'miluha la ya'rifu shay'an min zalika da mafi yawan da suke haka kabarin bai san komai na alqibla ba fa in lam ya'rif falyati bil arifi idan bai sani ba to ya zo da masani wanda zai zo ya fitar masa da alƙibla a gurin hatta ya kuna alƙabar alal ƙiblati har kabarin ya zama alƙibla wannan ita ce sunna fuskan mutum ta zama tana alƙibla har zuwa lokacin da za a tashi alƙiyama ko zuwa lokacin da zai lalace jikinsa zama ya ƙare to haka ake buƙata in bai san alƙibla bai sami masani to yanzu kuma an samu masa wato masanan ma sun gama aiki tunda yanzu an yi kamfas bai fitar da alƙibla akwai wanda akwai lambar da zaka saka ta ƙasar gaba ɗaya kamar nan Najeriya akwai kamfas ɗin da akwai lamba a jikinsa duk inda kake a faɗin Najeriya in ka saka ta hau kan wannan to alƙibla za ta fita akwai kuma wanda sai an baka takarda da littafi zai ga maka in ka shiga Najeriya lamba ta kaza za ka yi amfani da ita in ka shiga Nijar lamba ta kaza za ka yi amfani da ita in ka je Ingila lamba ta kaza za ka yi amfani da kowace ƙasa sai an sa maka to in ana son a fitar da alƙibla yanzu ba wani aiki bane da an sami irin wannan aka je kawai sai a fitar da alƙiblar tana ga akwai makabartar da aka sami irin wannan a nan Kano ga kabarbara an binne su burjik da aka je wanda ya auna din ne duba sosai sai ga ba akan alƙibla suke ba sannan aka canja aka gyara in ka je sai ga makabartar ta zama a hargitse ga wa'annan suna kallon can waɗansu kuma suna kallon wani guri to wa'anda aka yi na bayan su ne suke kallon alƙibla na farko farkon da aka yi su ne ba akan alƙibla ba to wannan haka ake tsayawa a duba sosai hatta kuma yanzu gine-gine da ake yi masu tsara taswirar ginin garurruka namu na musulmi akwai aiki a gabansu a yanzu idan sun zo za su fitar da feguna na ko'ina za a tsaga a fitar amma ba a la'akari da alkibla sai zo su tsatsaga kawai su fitar ko a yaya su kuma jama'an suka zo suka ga an gama tsargawa sai su ɗauka a kan alkibla aka yi duk inda kusurwa ta kama suka tsammaci nan ce alkibla kawai sai ga gida an saka gurin a gaba nan za a dinga sallah to wani gurin sai ka tara an yi shekaru da an auna da abin auna alkibla na sosai sai ka ga wata kusurwa ce wadda ake tsammanin wato bangaren kudu ne sai ka ga kusurwar a nan alƙiblar take ba a wannan ɓangaren da yake miƙaƙƙe ba ba wancan ba to saboda haka dole sai kuma an sha wahala kafin a dawo da mutane su gane in an yi baki sai an ta nuna musu cewa ba kawai bangon nan za ku kalla ba daidai mahaɗar kusurwa za ku kalla to amma kafin a sami irin wannan jama'a da sun zo sun ga an yanyanka feguna an yi gidaje da mutum ya duba ya ga bango guda hudu sai ya dubi guda ɗaya kawai sai a mai da shi ya zama alƙibla kuma ba alƙibla ba ne wani lokacin hatta masallatai za ka tare da su aka suke saboda kurin an yi bangwaye guda hudu sai a dubi wani bango da ake tsammanin nan ne kurin alkibla sai a fitar da shi a fitar da mihrabi a nan amma aka zo aka auna sai a gaba kan alkibla yake ba dole sai an canja an karkace wani kuma ya riga an gama ginin sa sai dai kurin azana kowa ya zo masallaci sai ga duk a gice ake to wannan yana daga daga cikin abubuwan da su masu harkar tsaga filaye da kula da birane na musulmi ya kamata a mazauninsu na musulmi in sun yi wannan karatu su kuma zo su wa addinin musulunci aiki wajen yadda za su dinga daidaita abin wajen awo da ita alkibla din wanda za su dinga hutar da jama'a to haka kuma ita ma makabarta
tulihi ya ce ya ayyana akan wanda zai saka mai mamaci a cikin kabari wato ya sanya mamacin ya zama abu sa أو ولا قليلا وكما أنا يفتحه كلام ولا وانا شيني كبر mamacin ya zama abu sa tsawonsa au adwala kalilan ko kuma dan ya fi tsawo kaɗan ma'anar wannan shine kabarin a yi shi daidai da tsawon mamaci ko kuma ya fi mamacin tsawo kaɗan hatta iza da kalafi kabarhi ya kunu da kuluhu fihi bisawa idan ya shiga cikin kabarin sai zama shigarsa ta zama daidai yi masa cif cif kar a sa shi a matse a kai sai ana kuntata jikinsa ko ana tankwara shi tukunna ba a sanya haka so ake zama ya dan fi mamacin tsawo shi kabarin wala zalika madas salafu akan haka salaf wato murigaya managarta wanda suka zauna da annabi alaihi salam da tabi'una tabi'u tabi'ina suka tafi sai shehu ya ce wa ba'duhum yukhalifu sunnata shashen mutane kuma suna saba wa sunna fi hafaril kabari a wajen hakan kabari fa yafirunahu min alahu dayyikun sai su gina shi su haƙa shi daga sama wato izama ya fi kunci wa min asfalihi dulal mayyiti sannan kuma daga karkashin sai zama daidai da tsawon mamacin wato za su haƙa su haƙa su haƙa in an yi uwar wajen yar kuma sai a yi ta kamar ɗan ƙofa ƙofa sai a yi kofar kaɗan kuma daga karkashi can ciki sai a yi shi daidai da tsawon mamacin in an zo za a saka shi sai dai a zira shi kuma dinga danna shi ta karkashi yana shiga yace to wannan ya saba wa sunnar annabi alaihi salam aw aqalla minhu ko kuma ya zama daidai da tsawon mamacin ko kuma ma ƙasa da wannan wa zalika la yajuzu yace wannan bai halitta ba da annal galiba fil mauta domin mafi yawa a cikin sha'anin mamata la yumkinu an yatanawala humur rajulul wahidu ba zai yi mutum ɗaya ya ɗauki mamaci ya saka shi a kabari ba a anima a tahfuzi ala duhulil mayyiti ila ila alqabri ala sunna wato yana shehu ya ce ina nufin ma a tahfuzi tare da yin taka tsantsan wajen shigar da shigar mamaci cikin kabarinsa a bisa sunna zai yi wuya mutum ɗaya ya ɗauki mamaci ya saka shi cikin kabarinsa bisa sunna ba tare da an tozarta alfarman mamacin ba shine ce bihi tiramihi wajen girmama shi in aka ce mutum ɗaya ne ta ko daga ka ko daga kafa ya yi langam hakan nan bankare to wannan to zalta ce ga shi ba ya kamata a yi masa ka ba na haka ana buƙatar sama da mutum ɗaya sai ce fa ya taji waliyul mayyiti ila aksara min alwahidi na haka waliyin mamaci yana da buƙatar sama da mutum ɗaya wala hadda lizalika amma babu iyaka a wajen wanda za su saka mamacin min shafi'in daga shafa'i wato tagwai awwatirin ko kuma mara duk wanda aka yi fi mazhabin maliki rahimahullah a mazhabin imam na malik Allah ji kansa wato babu iyaka a ce in za a saka mutum a kabari sai sun zama shafa wato a ce mutum biyu ake bukata ko mutum hudu ake bukata ko shida ake bukata duk wannan shafa'i ne in za ka ɗauko ɗaya ka haɗa masa kishiya ka ɗauko ɗaya ka haɗa masa kishiya ka ga biyu ɗaya kishiyar ɗaya in ka ce hudu kaga gabi gabi in ka ce shida gabi gabi wannan shi ake kira shafa'i wutiri kuma mara ko a ce mutum ɗaya ko mutum uku ko mutum biyar ko mutum bakwai ko tara ko sha ɗaya duk wannan wutiri ake cewa da shi ya ce babu iyaka amma za bi imamu na malik a ce sai iya mutum kaza ne za su zo su taimaka suka mutum a cikin kabari sai ce wali kullum kadar ma ya hataju ilaihi mayitu kowanne wato yana dogaro ne da gwargwadon abin da mamaci yake bukata wa ya komu bihi kuma yake tsayawa da shi yadda za a yi masa wani mamacin yana da kiba yana da nauyi kaga yana bukatar mutane masu yawa wani ko ba shi da kiba ba shi da nauyi naka baya bukatar mutane masu yawa shi sace ya dogara da mamacin wajen saka shi dangane da yadda za a yi masa wa yakunu zalika bi rafiqin yin haka sa cikin kabari ya kasance cikin sauki hatta la harrakul mayyitu fi idkhalihi alqabra ta inda mamaci ba zai girgiza ba a wajen shigar da shi kabari walidhalika yataju walihu an ya'khudha qiyasahu ala qadri zalika yace dan haka waliyi mamaci yana da buƙatar ya samu tsawonsa wato a auna wajen shigar da shi kabarin a yi daidai da shi wajen sa wanda ba za a sami wulakanta shi ba au aziya da kalilan ko kuma ya fi tsawonsa kaɗan ويدخله القبر man kana min ahalil ilmi was salahi wanda zai shigar da shi kabari ana so ya zama daga cikin ma'abuta ilimi was salahi da kuma kirki wato mutanen kirki masu gyara wanda aka san suna da wani abu a gurin ubangiji subhanahu wata'ala su ake so su saka mamaci a cikin kabari lal hafari na bil ujra ba masu haƙan kabari na lada ba idan mai haƙan kabari kawai na kuɗi ne biyansa ake zo ya haƙa shi fa ba ruwansa a wannan da zancen wani ko gafara ko wani abu shi dai sana'arsa ike ya gama a biya shi kuɗinsa ya je kurin tukunya gidansa ta girbi gijo to yace in masu irin wannan ne to ba a buƙatar su saka mutum a kabari amma in ba masu irin wannan ba ne suna yi ne saboda Allah to ana barin su saka shi amma ana son ma'abuta sani da salahi wato su saka mutum a cikin kabari duk da dai mu kasar mu ba ruwan kowa da wannan aka zo kuran ba mai bukatar kowa na kowa na kowa na kawai gaban kai ake saboda ma ba a samun waliyin shi kansa ma ya tsaya iga cewa mamacin nan nasa ya aka yi masa duk wanda ya kamata wani sai koma gefe ɗaya bar wanda ba su kamata ba duk su ishi shirye shi su gama shi kenan la'annahum bi khilafi zalika galiban domin su masu haƙa da lada wato mafi yawancinsu saɓanin haka na to saɓanin ilimi da saɓanin salahi ba salahi gare shi kuma ba ilimi gare shi kawai shi dai aikinsa yake samu kuɗi to in mai wannan ne ba a barin sai saka mutum a kabari an fi son a nemi masani ko wani mutumin kirki wanda aka tabbatar kamamme ne mai bin allah mai nesantar miyagun ayyuka wayar sulul mai min jihati ra'asihi sai ya saka mamacin daga kansa wai tanawalunahu qalilan qalilan bi rifqin sai su dinga daga shi kadan kadan a hankali cikin nutsuwa har su kai shi inda za su saka shi cikin kabarin na aka zo da shi dab sai a dauka hankali cikin nutsuwa sai a saka lokacin za a saka to sai a ce allahumma inna sahibana kan nazala bika wa taraka dunya wa ra'ahu zikriyan اللهم ثبت عند المسألة من دقه اللهم عزه من عذاب القبر وفتنته wannan haka ake faɗa ma ba a faɗa kowa ya ji amma mutanen ma ka za su kama tun a kabari sai ka ji gaba ɗaya sun ce la ilaha illallah to ba shi shari'a ce ce ai ba abinda ake da an zo za a saka shi ba a faɗa a fili wanda duk suka sani kawai za su yi masa a asirce dan abin ya amfane shi sai a ce allahumma inna sahibana qanna zalabika ubangiji dan uwan namu yau fa bakonka ne mu ya farfita daga hannunmu yau ya shiga hannunka kuma ya bar duniya bayan bayansa har abada ba zai sake dawa wannan duniyar ba don haka muna roƙonka sabbit inda mas'alati man duk lokacin da aka zo za a yi masa tambayan nan Allah ka tabbatar da furcinsa ya zama ya furta abin da ake bukata sannan la tabtalihi fi qabrihi bima la taqata lahu bihi kar ka jarrabe shi a kabarinsa da abin da ba zai iya ba ubangiji mun roƙe ka shine a izhu min azabil qabr wa fitnatihi ka kiyashe shi azabar kabari kuma ka kiyashe shi fitina take cikin kabari to duk lokacin da aka daga mutum za a saka ana samun mutanen kirki su faɗi wannan addu'ar shi kina sai shiga a sa'a amin wa kasarun nasu fi hadha zamani ya fa'alu dadda zalika shehu yace mafi yawan mutane a wannan zamani suna yin kishiyar haka wato ba a cikin nutsuwa da sauƙi a hankali a hankali suke samun mace ba sai ce wayar mihi bi shiddatin kawai zai su kama shi nan da nan a tura shi kurin da da karfi fai kawai fil kabri huwa yadribu sai ya fada cikin kabari yana raurawa haka wa huwa ikhrajun ikhrabul li hurmatihi wannan kuma keta alfarman mutum ne wal yahzar an yudkhilahu mankusan ala ra'sihi yace ya kiyaye shigar da shi wato a juye a kansa wato lokacin za a saka shi zama ta fuska aka saka fuskar tana kallon ƙasa kar a shigar da shi a haka a tabbatar fuskarsa ba ƙasa take kallo ba lokacin da za a sa shi tana juye tana kallon inda alƙibla take wale ya hazar min an ya kona lahadu da yiƙan alaihi ya ce ya tsaru a kan ƙabarin idan mai kunci ga mamacin ma lahadu wannan ya saba wa shiku shine fake da hausa lahadu wanda ake yin sa a yi yar daga bangon alkibla a irin wadda namu ake faki a wato shikko ba wanda za a yi yar a tsakiya da ka zo za a gani wancan a bangon alkibla ake yin yar dan zo mutum tura shi za a yi ciki kawai shine ce to a kiyaye kada ya zama kunkunta la'anna al-galiba ala kasirin minan nasi an yadkhulu al-mayyita fil qabri fala yasau domin mafi yawan mutane suna saka mamaci ne cikin kabari wanda ba zai yalwace shi ba waya ta juna ila mu'alajati zalika mula mu'alajati zalika sai sun buƙaci wata wahala da takure takure wani gurin a buga nan wani wasu an bubbuga shi an takure shi an tankwasa shi sai ce wala ta qawlu mu'alajati ba da idkhalil mayyit fi qabrihi illa bi kirqi hurmatihi shi ko sa mutum a cikin kabari da wahala sai an yi turkaka zai shiga wannan ba zai yiwu sai an keta alfarmarsa naka ba a so falyakun lahadu a duwala minal mayyiti lallai lahadu din shi fake din ya zama fi tsawo daga mamaci hatta ya da hula fihi duna mu'alajatin har a shigar da shi ciki ba tare da wata wahala ko turkaka ba sun mai akuzu fi lahadihi sannan ya wa shiga cikin kabarin in ya shiga aka saka shi kwanta ya ce fa yazilu ma kana alaihi minar ribadi duk wani ɗauri da aka yi masa to kuma sai a kau da shi sai a cire duk sai a kwankwance min nahiyati ra'asihi abinda aka daura na daurin zare a ka sai a kwanci wa nahiyati rijlaihi wanda aka sa a kawahuwansa sai a kwanci sun wai zulin ribati lazi ala ainihi wannan daurin da aka ce a yi in an saka su auduga a kunne da hanci da da baki da sauransu din nan a sa wani yanki a daure sai ce sai a kwance shi shi ma sannan wa uzunaihi wanda aka sa a kunne sai a kwance wa famihi wanda aka sa aka daure bakinsa wa anfihi da hancinsa shi ma sai a cire wala yazilu shay'an min al amma ba za a cire wani abu daga cikin auduga ba wa in ra'a asaran ko da an ga wata alama ko ta wani jini ko wata majina ko na ba za a taba ba kaza a bar shi wa kazalikal karqul lati qablu haka nan kyalle shi ma wanda aka saka a gurin shi ma yace ana iya barin sa in ra'a alaiha zalika in ya izara alaiha zalika in ya ga wannan wato wani asari a jiki shi ma sai a iya barin sa kawai ba za a kwance ba sai a bar shi haka an ga wani alama wani abu ya dan bata shi sun wai zulin ribaɗin da zai fi ibhamai rijilaihi sannan ɗaurin da aka yi wa 'yan yatsunsa manya na ƙafa shi ma sai a kwance shi wanda zai fi kumbaihi da kuma wanda yake cikin kunmu amma nan ba na jin ana yin kunmu irin wannan hannun riga irin wannan kamar haka da ake sa ce a ɗaure sai dai kawai naɗewar da aka yi wa mutum wannan ita ake kwancewa sannan naɗin da aka yi masa duk sai a cire wayu sarahu ya daihi sai kuma a saki hannayensa a miƙar da su sun mai da'uhu ala jambihil aimani sannan sai kuma a saka hannunsa wato a haƙarƙarinsa na dama sai a saka hannun a haƙarƙarin dama haka sai ce wai kunil kafanu ka annahu fi firashihi sai likafanin ya zama mutum kama a shimfiɗa iki warware shi ake tas sai zama kamar shimfiɗa aka yi masa kawai yake kai da kafanin duk gaba ɗaya sai zama shimfiɗa ce sai kuma ba'aduhu tahtahu wa ba'aduhu mugaddan bihi shashe yana karkashi kamar shimfiɗa shashe kuma kamar wani mayafi aka yi masa haka ake so wani da mutum zai ba zai ga anan da daure ike ba kawai shimfiɗa ce aka yi masa da likafanin a ƙasa kuma aka rufa masa shi a sama kamar wani yafe ko wani lulluɓa irin ta mai bacci kawai haka ake so i dawo bayan an saka cikin kabarinsa ba haka ake barinsa a naɗa ba sun mai suƙuhu ila jihatil kiblati sannan ko sai ya liƙa shi sada shi da jihar kibla to bangaren alkibla wani yana magana ne akan lahadu wato fake wanda ake masa wato ya daga jikin bangon alkibla sai cusa shi sannan wala ya ja'alu tatara ashihi shay'an a ƙarƙashin kansa kuma ba za a saka komai ba ko a ce a ɗauko wani bulo ko wani dutse a ɗan tada kansa aka zame masa kamar matashi yace ba a yi izla maudi'u maudi'u zullin domin bugiran bugiran kaskantar da kai ne don lokaci guri ne wanda mala'iku za su tasa mutum a gaba to don haka sai a sa cikin kaskanci wanda ubangiji zai ga cewa ba a ɗauke shi komai ba shi ba komai ba ne to ubangiji sai ya saurare shi a nan gurin sai ya ji kansa haka ba a sa masa wani ba ka laki laji alu turabu fi ainihi ita shi dai ba a saka kasa a idansa wato in an saka kuma a zuba kasa a idansa ba a kama ya fa'alu ba duhun fahuwa haramun kamar yadda shashen mutane suke wannan haramun ne fa'i za a ja'ahu ala jambihil aimani idan aka kwantar da shi a haƙarƙarinsa na dama faltakun yadul yumna min almayyiti amamahu to hannunsa na dama shi mamacin a mai da shi gaba sai a maimakon a bashi a kan hannun sai a zaro hannun haka sai a fito da shi sai a sa masa shi kama a kirji da ciki haka ko zama yana kwanci kama hannunsa ya komo ya komo daga gabansa an sa masa shi a nan walisira ala jambihil aisari amma hannun hagu sai a ɗora masa shi akan haƙarƙarinsa na hagu sun mai akuzu hajaran hajaran kabiran sannan sha ɗauki duwatsu ko hoge manya-manya wai sunudul mai yi ta bihi min kalfi zarihi sai a kakkare mamacin da shi wato ta bayansa sai zama su ne makari duk su ne makari